الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الجمعة آه، شدا قوة ذو القعدة هجرا من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da ashirin da shida da watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam a insha allahu ta'ala za mu ci gaba da karatu da ya shafi luga da kuma harka adabi daga littafin attahani da aka fi sani da wato addaliya da ya shahara da daliya tubni nasir to amma wanda ya yi ta kamar da muka sha faɗa shi ne alhassan al-yusi almajirin shi ibn nasir ɗin a wannan darasi na takwas kenan za mu tashi farkon shafi na tara inda alhassan al-yusi yake cewa واستأصلت في الجو أعقبه وفي البيداء كل مغور ومطود هل أقصرت عن ذي دهاء حول لحويله أو عنهما من سندد أم في البسيطة غير صيد معرض لسهامها وخلا لها مستحصد ما المرء إلا ابن الثرى ولو ارتقى ما المرء إلا ابن التوى ولو ارتقى أفق السماء بسلم لم يخلد شخص تكنفه الثريا والثرى فالجسم كون من خسيس الحرمد والروح كان نشوؤه ونزوعه من ذلك الملأ العلي الأمجد فيحن ذاك لأرضه بتسفل ويحن ذا لسمائه بتصعد والمرء بينهما مخافة فرقة ونوى قذوف في المقيم المقعد والروح كلف أن يزود للنوى برا فها هو بان غير مزود ويحط عنه إبؤه ويفك عنه قيوده فمشى رسيف مقيد الحسن اليوسي yake cewa a wannan baiti idan ba a manta ba a darasin da ya gabata ya shiga cikin fanni na biyu daga cikin alfununul adabiyya wanda mun yi bayanin su wanda suka zo a cikin wannan ƙasida a darasinmu na farko wanda ya fara da algazal wata shibib shi ya buɗe ƙasidar da shi sannan ya biyo da bayani akan abin da ya shafi wato alwa'azu shi ma nau'i ne na fununul adabiyya sannan ya zo ga na uku shine abin da ake kira da alwaƙa'i'u wato tarihin abubuwan da suka auku na wasu al'ummomi waɗanda suka gabata to yau bayan ya ƙarasa bayani akan abin da ya shafi alwaƙa'i'u kamin ya sake dawowa kuma kansa to zai shiga fanni na hudu shine abin da malaman adab suke kira da sharhul mamlakatil insaniya to yau zai dan shige shi dama shi adibi haka yake in ya taba kaza sai ya canza zuwa kaza ko ya fara bayani akan abu kaza misali sai ya shigo da wani abu kuma can can kuma ya sake dawowa gare shi to suna yin haka saboda nishadantarwa saboda rayuwa takan ƙosa duk lokacin da aka ce za a yi ta kawo mata abu ɗaya to shi yasa yana daga cikin hikima ta malami ya zama mai usulubi daban-daban a wajen karantarwa da wurin wa'azi kar ka zama kullum wa'azin ka ɗaya to wannan sai mutane su ƙosa da kai eh yawwa kai kullum wa'azin zafi kake yi ko kullum wa'azin ka kissa ne tarihi an yi kaza waye kaza waye kaza to wannan rashin ƙwarewa ce a karatu da kuma rashin sanin adab yauwa ana an fita sun duk sanda mutum ya zo to ya kalle ne yadda ake ciki sai ya amfani da usulubin da al'umma za su gamsu da abin da ya zo da shi kar ka zama mai usulubi ɗaya ko mai tsari ɗaya to in ka yi wasa sai mutane su sa masu suna ko ba gaba to kaɗa a ɗan dinga yi ana ɗan nawa'awa eh ina fatar an gane to wannan kenan amma in ka zama mai usulubi guda to gaskiya kosawa tun da kayi yau gobe kayi jibi kayi kaga sai a gaji ko da ko abin yana da sha'awa da mutane za su kosa amma in kana ɗan nawa misali yau a ɗan shakata da ayoyin alkur'ani gobe a ɗan shakata da hadisai misali ko wata ran sai a shakata da abayat haka ake yi karka zama kai kullum ayoyi ɗaya kake tarawa kana wahalar da alaran kai gaba a a samu wani lokaci kawai ka samu baiti ko da ashirin ko talatin ka yi bayani a kansu sai a ce ka gaskiya malamin na ya ɓaci to bai san duk dubaru ba ne to wannan shi ne to sai ce ita mutuwan nan kun san dama yana bayani ne kan mutuwa bayan ya ba da misalai biyar a farko kanta ka kaddara mutuwa ko kaza ko kaza sannan ya dawo yana ba da labari ta halaka banu sasana ta halaka sarakunan rum ta halaka sarakunan faris ta halaka dara ɗan dara suwaye da sauransu to sai ce wasu ta'assalat mutuwa ta halaka a akubahu tsuntsayen gaggafa fil da suke hira a sararin sama wai har da su sai da mutuwa ta bi su ta halakar da su saboda su ba sa rayuwa a ƙasa to a akuba jam'i ne na uqab Uqab shi ne gaggafa wanda tsuntsun da muka sha bayani kan cewa, kawai dai larabawa suna ta hayyulinsa ne, amma fil haƙiƙa babu shi. An gane ko? Kawai dai sauwara shi suke yi a cikin ƙwaƙwalensu kuma suna ba da misali da shi. Haka wasu malamai ke ce, su kuma na ce, a an yi shi, amma dai zamanin wani annabi kamar yadda muka sha faɗa. a ɗaukan mutane yake ‘yan ƙananan yara yake ɗaukewa to sai al'ummar annabin wannan zamani sai suka kai mai kuka cewa ga abin da ke faruwa da wannan tsuntsu yana ɗauke musu ‘ya'ya da daddare to sai addu'a sai Allah ya shafe zuriyar wannan tsuntsun gaba haka wasu suke faɗa wallahu alam to amma cikin abin da suke faɗa shi gaggafa ɗin nan shi yana ba tsuntsun da ya kai shi ɗaukaka sama sama yake na biyu kuma baya sauka ƙasa bai sauka ƙasa in ma ta kama wani dalili yasa zai sauka to sai dai samu wani dutse mafi tsawo a wannan area abin da ya fi komai tsawo to a kansa yake sauka sannan suka ce ko da ƙwayayi da can sama to kamin kwan ya kawo ƙasa har ya kyankyashe shi ma ɗan ya sake komawa sama bai ma yiwuwa ƙasa to shi ne yake baka labari har da wannan tsuntsun mutuwa ba ta bar shi ba sai da ta halakar da shi to balai kai da a bisa doron ƙasa eh ko ba gaba to gagari? to shine wasta'asalat ta'ut ta'anis din nan tana koma zuwa ga ainihin wato mutuwa fil jawi da yake hira a cikin sararin samaniya wa fil baida'i haka da tsuntsun da yake yawo bisa farfajiyar ƙasa filin ƙasa daji to mutuwa ta halakar da kulla mugawwirin duk wani mai duk wani halitta da yake zuwa ya laɓe cikin wani rami ko kogo mutuwa ba ta bar shi ba kamar irin su abin da ake kira da al'awal wasu remaye haka su suna rayuwarsu ne cikin duwatsu ko wuri na kogo su ba sa fitowa waje to har su mutuwa sai da ta halakar da su to shine mugan wurin masu shigewa cikin kogo wa mu tsawwede da mai laɓewa cikin dutse mai rayuwa cikin duwatsu daga aɓaudu ne shine babban dutse to shine mutawwidu shine mai rayuwa bisa ko dutse ko tsakankanin dutse da dutse mugawwiri shi kuma daga algaru ne kogo shine mai shiga cikin kogo ko na icce ko wani rami haka to mahallin shahid dai mutuwa ba ta bar su ba sai ce hal aqasarat hal din nan ma'anar ta ma ai ma aqasarat mutuwa ba ta takaita ba an zi da ha'in daga barin ma'abuci makirci shine da ha'u ya ce zaidun da ha'un ma'ana mai yawan makirci makiri ne bilha'il kabir to mutuwa bata gaza bata takaita ba an zi da ha'in daga halaka ma'abuci makirci huwali mai mai tsananin dubara mai yawan dubara wato yana da dubara ga al'amarinsa to wai dubara salama kircinsa bai hana mutuwa ta sallama masa ba saboda dubara sa ta banza ce makircin shi na banza ne mutuwa ta gama da shi lihawilihi domin wannan dubarar tashi au an humamin haka mutuwa bata taƙaita daga barin halakar da humam wanda yake shugaba basarake ba shine alhumamu arrajul azim ko almaliku sindidi wanda yake mai tsananin jarunta shi ya haɗa biyu ga sarauta ga shaja'a to wai har shi mutuwa bata taƙaita daga halakar da shi ba to akan ce zaidun sindidu ko sindidun zaidu mai jarunta ne am ko kuma fil basitati a cikin ƙasa ita ce basita al'arut gairu saidin wai akwai wanda ba naman farauta ba akwai wata halitta cikin ƙasa wanda ba abin farauta ba ne ma'uradi abin gittawa domin target a halbe shi lissihami ha da kibiyar mutuwa akwai shi? amsa babu shi duk wanda ha gani duk halittar da ka gani duniya to sai kibiyar mutuwa ta same shi homine ne saboda haka daidai yake da zomo da mahoroci yake farauta in bai samu nasara a kansa ba yau gobe zai samu ko jibi zai samu wata ran ma dai in bai samu ba wani zai samu to wai a cikin doron ƙasa ba wani abu face naman farauta ne na mutuwa kawai lokaci ake jira lokaci ake jira da lokacin nan yayi to bakatta za ta zo kibiyanta za ta zo wakalan haka nan kuma duk abin da ka gani bisa doron ƙasa wahalan kamar ciyawa ce laha ga ita mutuwa mustahsadi abin girbewa ya kasa in ka yi shuka da komi ka daɗe sai ka girbe ko ka girbe ko iska ya girbe to haka muke kai malmaru ɗan adam ba kowa ba ne in baka sani ba illa bunu tsara ba ce ɗan ƙasa ne kawai uwarsa ƙasa a wata nuska illabunuttawa shi yasa na karanta sau biyu illabunuttawa ɗan adam ba kowa ba ne face ɗan halaka uwarsa halaka saboda mi ba da wama zai yi za ka lalaba wata ran a ce mami babu shi ko kuma a ɗan adam ba kowa ba ne illabunus sarafa ce ɗan ƙasa ne na da komi ta daɗe wata ran zaka ji an ce ma yana cikin makabarta yanzu ya koba ga uwa ta ta hakika ita ce ƙasa wannan uwa da ta haife shi duniya wannan majaziya ce walawar taƙa ko da kaga ya hauhawa ufukas sama'i zuwa ga wato sararin samaniya bisullami wato da matakala shi ne tsani ko bagala bagala ya tattaka ya tattaka ya ce shi zai bar muku ma ƙasar to lam yi huladi a sani ba za a dawamar da shi duniya ba ko ba za a dawamar da shi mai rayuwa ta dindindin ba sai mutuwa ta bi shi to yanzu zai shiga sharhu al-mamlakatul insaniya daga nan ya gama da abin da ya shafi al-waqa'i abin da ake nufi da sharhul mamlakat shine bayanin masarauta ta dan adam wanda ya an shiga za a yi bayani yace shakhsun shi ho mutum shakhsun ne mutum ne misalinsa ko yadda lamarin mutum yake asurayya tauraron surayya da asama wassara da ƙasa ta kannafahu su ne suka kewaye shi wato abu biyu ne suka samar da ɗan adam sararin samaniya da kuma ƙasa su suka haɗu suka bayar da kai suka samar da kai to abin da yake nufi da surayya a nan a ba tauraro na surayya na hakika yake nufi ba a ma'ana wani ruhi wanda Allah ya halitta daga mamlaka ta sama to sai aka zo ƙasa aka ɗibi sanadarinsa shi ne ƙasa sai aka haɗa tsakanin laka da ta fito daga cikin ƙasa da kuma ruhi wanda Allah ya halitta can a sama wanda mala'iku ke kula da shi to su suka narke suka samar da ɗan adam sau da haka ɗan adam ɓangare biyu ne ɓangaren ruhi da ɓangaren gangar jiki to gangar jikin naka da kake gani asalinsa ƙasa ne to shi sa za ka ga idan aka zare ruhin gangar jikin baya amfani a wannan lokaci ba ɗan adam kake waɗannan abubuwa guda biyu sai sun haɗu sannan mutum ya zamo mutum sai ce faljisimu jikinsa kuwina an kasantar da shi an halicce shi min khasisil hirmidi daga alhirmidi laka khasisi wadda take kaskantatta wannan yana daga cikin min idafati sifati ilal mausuf ai min alhirmidil khasis shine takadirin zancen an halitta ɗan jikin ɗan adam daga laka shine alhirmidu yumɓu mai irin mai warin nan in ka je ƙauye za ka ga in za su yi gina sai a yi wata ana kwaɓa laka a kwaɓa a kwaɓa a kwaɓa sai ta jiƙa a barta a sa mata taki sai ta bushe kuma a sake dawowa a kwaɓa sai ta yi wari to irin wannan laka ita ce aka ɗiba kuma kaskantatta tun da duk abin da ke adda wari kaga ai sai a hankali eh to da shine shine wa shine da adam in kana son ka gano haka zaka ga dan abu kaɗan sai ya sa dan adam ya canza da zaran bai kama jiki wajen tsafta ba sai ka je yana wari saboda dama asalinsa wari ne ba komi cikin na adam illa kawai abun dai sai a hankali adam ba kowa ba ne shi yasa ya kamata mutum ya kama kansa sai ga mutum da ya yi kwana uku bai wanka ba sai mi eh to wannan yana tunatar da kai zuwa ga asalinka kenan an gane wannan asalin shine ke dawo ma saboda lokacin da za a halicci asalin namu laka sai da aka kwaba ta sai da ta yi wari min hama'in masnun sai da ta yi wari sannan aka sauwara ɗan adam aka samar da shi ta sha za ga in mutum ya mutu in ba a yi gaggawar abin sai gaga ya fara wari ko ba haka ba ne to haka ba abin da a cikin na adam duk wari ne duka wari ne kuma duk abin da ɗan adam ya hida so cikin jikinsa abin da yake morewa duniya da shi kuma za ka ga ƙazanta ne baki hanci idanu kunnuwa al'aurarsa duk wannan mahallul ƙazara ne sai ka ga baki in ka yi awa biyu baka buɗa shi ba sai ka ga ya fara idanu in ka yi awa uku baka buɗa su ba to haka abubuwa suke to duk wannan yana tunatar da kai akan asalinka ne ba da kuma baran ka gode ma Allah kuma ka ji cewa kai bawa ne kai halitta ne kakka manta da asalinka kuma bai kamata kana girman kai kana ganin cewa ai na hewa ne ba to shi ga dan adam sai dai ana ana danyi ana sa turare ana dan kwaskwarima da sauransu in ba haka ba dan adam bai kusantuwa to wannan bangare na farko kenan war ruhu to ransa da aka sa masa a cikin jiki kana shi kuma ya kasance nishu'uhu halitta shi shiran wa nuzu'uhu da ciro shi min zalika daga wancan mafi nisa shine asurayya eh shi ruhin ɗan adam bai da alaka da ƙasa can sama an ka halicce shi aka yi komi kuma can aka rene shi can aka abin nan lokacin da aka samar da gangar jikinka sai a ture a turo mala'ika ya zo ya sa ran ko ba haka ba haka hadisi ya ce sun mai yursalu ilaihi malaku fayan fahu fihi ruh shi asalin ruhin dama yana nan an gane yawwa lokacin da gangar jikinka ta gama haduwa to sai a ce mala'ika ya sa ma wannan ran to shine sai ka zamo cikakken dan adam to shine min zalikal mala'il aliyil amjadi shi ruhin yana fitowa ne daga jama'a al'ali wadda take maɗaukakiya al'amjadi mai girma shine jama'ar mala'iku to idan ka fahimci haka cewa asalin ɗan adam laka mai wari ko yumɓu mai wari ko bulo mai wari wanda aka yi shi daga ƙasa na biyu kuma da rai ko wanda za ka garan ma ya fi tsafta shi kuma ya fito ne daga mala'iku to shi ne ce fayahinnu za ka to shi yasa za ka ga jikin ɗan adam wannan na kusa wayahinnu za ka wancan kai na nesa wayahinnu za ka wancan na nesa faljismu kenan za ka ga ɗan adam yana shauƙi yana bege ko li'ardihi zuwa ga ƙasarsa wadda da gare ta ne aka halicce shi ma'ana za ka ga shauƙinta yake yana sonta saboda sun ce duk inda ka ga Allah ya ƙaddara ma mutuwa to inda ka ga an maka kabari tunan ne an ka umarci mala'ika ya ɗebo wannan ƙasar sai aka haɗa ta da wasu sanadarai aka samar da kai to duk inda ka je duniya sai ka yi shauƙin wannan wurin sai ka yi sai ka ji kai ni fa ina son in koma gari kaza ina son in koma gida ina son kaza ina son kaza ko da ƙauye ne to shine fayahinnu zaka li abdihi bi tasaffuli sai ya zamo yana mai nuna shauƙi da bege zuwa ga ƙasarsa bisa saffuli da yi ƙasa tunda ƙasa ƙasa take ko nan zai mutu amma bai sani ba amma kuma kwaɗan yake ya zo nan ya zauna wa ya hinnu za shi kuma ruhin ɗan adam za ka ga yana shauƙi lisama'ihi zuwa ga sama bita sa'udi da son ɗaukaka wato ɗan adam abu biyu ne yake so yana son sama eh Allah ya yi shi gwamna ya yi shi shugaban ƙasa ya yi shi babban malami ya yi shi babban mai kuɗi to wannan duk ɓangaren ruhi ne eh amma ya gina gida yana son gidansa yana son garinsa yana son ƙasarsa to wannan ɓangaren aljismi to wannan shine ɗan adam duk inda ɗan adam yake abin da yake so kenan yana son ƙasa yana son sama yana son ƙasa yana son sama to shine waya hinnu zali sama'ihi bi tasawwuri za ka ga yana shauƙi zuwa ga asalinsa ita ce sama sai a ga an ce ai shi ne gwamna eh kamar wa'yan nan da za a rantsar yan suna can suna ta murna suna jin daɗi to ruhi kenan bita sa'udi da hauhawa yi sama to sai a ga wani har har sa'ayi yake kokari yake ne a ƙara muku jera ta lamba in arziki yake nema jin daɗi yake a ce kuɗin sun ƙaru to wannan ɓangaren ruhi kenan kaga ruhi yana shauƙin asalinsa shine abin da yake yana ɗaga shi zuwa sama shi kuma jiki yana shauƙi zuwa ga asalinsa shine abin da ya shafi ƙasa ko ba haka ba ne to ya ce wal mar'u ɗan adam bainahuma tsakankanin waɗannan abubuwa guda biyu tsakanin ruhi da jiki makafata furƙatin shi yasa za ga yana mai tsananin tsoron rabuwa da kowanne daga cikinsu in an ce za a raba shi da kujera ce sai ka ga kamar za a tashi in an ce za a raba shi da dukiya ta kamar za a mi za a tashi duniya in an ce za a kwace mai gida ne kamar za a mi in an ce za a kore shi daga garinsu ko ƙasarsu kamar mi to kowanne daga cikin biyun na ɗan adam yana jin tsoron rabuwa da shi saboda asalinsa ne su ne suka taru suka samar da shi suka samar da shi haka kuma ɗan adam yana jin tsoron wanawan da nisanta ƙazufin mai jefarwa filmuƙimil muƙu'idi a cikin babban al'amari mai sa zama mai sa tsayi wannan karin magana ne wato al'amari mai tsananin wahala to za ka ga ɗan adam bai so ne to shine in wahala ta kai wahala ko al'amari yayi zafi sai ka ji an ce kai haza muqimun muqaidun ha wannan abu ya sa zama saboda galiban in wahala ta yi yawa sai ka ga dan adam bai iya fuskanta al'amari ɗaya sai ka ga ya zauna ya tashi ya tsaya ya zauna sai ka ga ya kasa samun tasabbuti akan wani abu kwaya ɗaya to da adam baya son nisanta a nisanta shi daga abin da yake so wadda za ta jefa shi daga barin danginsa ko ‘yan uwansa ko garinsa ko ƙasarsa shi ne ƙazufin daga ƙazafa ne. Filmu ƙimi a cikin al'amari mai sa tsayi almuƙu'idi mai sa zama. Wa ruhu, to wancan ruhi na ɗan Adam, kullifa an ɗora masa an yi zawwida. ba yi zawwada ba an yi zawwi bi kasril wawi mabniyun ne lil fa'il an ɗora marai an yi zawwi da ya zamo ya tanadi guzuri linnawa saboda tafiya mai nisa da aka samar da ɗan adam bainar ruhi walmi wal jisim to kuma an kaddara mai cewa fa akwai tafiya gabansa mai mi sai aka nemi ya yi guzuri mina na zai yi na guzuri shine tsoron Allah shine bautan Allah shine biyayya ga Allah subhanahu shi yasa yace birran na da'a ga Allah shine guzurin da aka nema gare shi to da abin da ya sa ya keɓance a ruhu eh tare da abubuwa biyu ne akwai aljisim bai ka aljisim ba saboda a ruhu shine ka iya cewa shine jigo shine mafi ƙarfi akan ɗan adam saboda shi jiki kawai dai ɗan rakiya ne shi tabi'i ne ga rai to shi yasa sai rinjayar da mayar da hankali akan ruhi amma ɗan jikin shi ma ya shiga don ba a samun ruhi babu jiki amma ana iya samun jiki ba ruhi to shi yasa bai ce wal jisimu kullifa ba sai ce war ruhu ransa shi ɗan adam kullifa an wajabta mai an yi zauwe da ya tanadi guzuri linnawa saboda tafiya mai nisa zuwa lahira birran guzurin da zai yi shine na da'a ga Allah amma fahahuwa kash sai aka waye gari gashi shi dan adam bana ya bayyana gaira muzawwadi yana wanda bai tanadi komai na guzuri ba an bincike asusu ne ba komai na ibada na lada kuma da aka halice shi an ɗora mai an ce tanadi guzuri fata zawwadu fa inna khairar zadi taqwa to sai zam shi babu guzurin tare da shi wanda wannan guzurin wa yuhabba anhu shine zai sa a kar a sariyan masa a goge masa ibuhu zunubin sa mai nauyi shine al-ibu zunubin sa mai nauyi in ya tanadi wancan me wancan guzurin to da ya tanadi wannan guzurin shine wayu hadda anhu sai a gusan masa a karkare masa a sariyan masa da ibuhu zunubin sa mai nauyi wayu fakka wata nuskan suna rubuta wayu kaffa bil ko a gabatar da fa'un akan kafin ko a gabatar da kafin akan fa'un wayu fakka wayu kaffa to duka dai ma'anarsa wayu fakka a walwale masa anhu da gare shi ƙuyuduhu jam'u ƙaidin da baibayunsa maruruwansa da suka ɗaure masa zuciya da ƙawahu sun ka hana shi abin da ya kamata yi shi ne ashahawat da kuma ashubuhat dama su ne da baibayi na ɗan adam duk sanda kaga ɗan adam bai tsina nama kansa komai ba to sha'awar duniya ce ta ɗauke masa hankali ta hana shi sallah yadda ya kamata azumi zakka da sauran ibadu to da ya tanada wancan guzurin to sakamakon da za a mai sai a kwance mai waɗannan da baibayun sai a nisantar da shi daga ashahawat to duk sanda kan nisanta daga sha'awoyin duniya to gwargwado yadda za ka ƙara kusanci ga Allah za ka ji ƙarfin ibada shi sa duk wanda an makwaɗayi duniya to za ka ga rago ne wajen bauta saboda ba su haɗuwa son duniya son ibada ba su haɗuwa dole sai wani ya rinjaye wani to amma ɗan adam bai tanadi guzurin ba sai ya zamo yana nan cikin da baibayunsa yana nan cikin ƙuyuduɗinsa fama sha sai ya zamo yana tafiya rasifa irin tafiyan muƙayyade wanda an ka samu mariko da bai biya ga ƙafa bai iya tafiya yadda ya kamata ma'ana in ka kwatanta ibadar da yake yi ba wani abu ba ce saboda mi sha'awar duniya to rasifa ai mishiyata mishiyata muƙayyadi irin tafiyar wanda an ka samu ƙawahunsa da baibiya kamar wadda ake samu raƙumi bai iya tahiya sosai ma'ana bai iya tara ibada wadda za ta za ta sa Allah shi tausaya masa ko ya gafarta masa ko a yabe shi. To, nan za mu kwana duk da dai bai ƙari bayani akan shahul mamlakatul insaniya ba amma baiti na gaba sai mu tashi wayo maɓa an hobi taubatin a da rano. Binda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya sa masa albarka. kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh